نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله سوف نتحدث اليوم عن, ذا عن داع من أدواء مهلك فتاك ومرض خطير وشر مستطير ومشكلة من مشاكل العصر قديما وحديثا درج فيه الرجال والنساء ووحل فيه الفقراء والأغنياء حتى أسباه خطرا على العقيده ومعولا هادما للفر والأسرة والمجتمع داء يمارسه الفسقة والأراذل ولا يرضاه المصلحون والصادقون ولا يرضاه المصلحون والصادقون وأهل التقى إن قلوب من يقدم عليه تتصف بالخبث والدناءة والمكر ليس لصاحبه في الآخرة من خلاق فساد في الدين وشر في العمل وتهويل ودجل ذلكم عباد الله هو السحر والسحرة والكهانة والكهنة والشعوذة الساحر الشيطان من شياطين الإنس لا يحب الخير للناس نزعت الرحمة من نفسه والرأفة من قلبه همه المال وإيذاء الناس قبيه المسلك في أعماله وقال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني السحر عقد ورقا وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بطن المسحور أو قلبه أو عقل من غير مباشرة وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنع وطأها فمنهم ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين انتهى كلامه رحمه الله واعلموا عباد الله السحر حقيقة ثابتة وقال الإمام الخرطبي رحمه الله ومن ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة وقد اتفق على هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم, بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم للمخالفين وقال الحافظ ابن حمد الحكمي رحمه الله السحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقد ثبت في صحيح البخاري أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعسم اليهودي يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله أيها الناس فقد جزم كثير من أهل العلم بكفر الساهر كفر مخرج عن الملة واستدلوا بنصوص كثيرة منها قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله أي ما له من دين عباد الله ولا يكون الساحر ساحرا حتى يفعل أشياء تحتوي على شرك أو كفر سريح كالتقرب إلى الشيطان ومن السحرة من يكتب آيات القرآن بدم الحيض والنفاس ومنهم من يصلي بغير وضوء ومنهم من يظل جنبا ومنهم من يأتي أمه أو ابنته وقال مالك بن أنس إمام دار الحجرة رحمه الله تعالى المسلم إذا تولى عمل السحر قتل لا يستتاب بل يتحتم قتله وقال أحمد بن حنبل رحمه الله يكفر بسحره يقتل أو لم يقتل وقال أبو حنيفة رحمه الله الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل توبته وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات فأن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات أخرجه البخاري في كتاب الوصايا باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إخوتي في الله فقد حذرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد وأبلغ تحذيرا في إتيان السحر في إتيان السحرة والكهان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو, رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي وقال صلى الله عليه وسلم ليس مني من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له روى الطبراني في المعجم الأوسط ولا تغتر أيها الإخوة بصدقهم في بعض الأمور فإنهم يرجمون بالغيب ويستعينون بالجن فيوطونهم الخبر ومعه مئة كذبا قال صلى الله عليه وسلم الملائكة تتحدث في العنان يعني الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة أخرجه البخاري ومسلم وأحمد عباد الله أن السحر يصدم ويهدم مقاصد الشريعة كلها لأن الشريعة الإسلامية السمحة جاءت لحماية الدين والنفس والعقل والمال والنسل والساحر يسعى ويبذل جهده ليهدم هذه الضروريات الخمسة نعوذ بالله من الضلالة أيها المؤمنون عباد الله إليكم بعضا من العلامات التي تستطيع أن تميز بها الساحر والكاهن لتبتعد عنهم ومنها ادعاء علم الغيب كأن يخبرك باسمك واسم أبيك والسبب الذي جئت من أجله ومنها يسألك عن اسمك واسم أمك ومنها يطلب منك أثرا من آثارك كثوب أو منديل ومنها يطلب منك حيوانا بصفات معينة ومنها يعطيك أشياء ويأمرك أن تدفنها في الأرض ومنها وضع اليد على جسد المرأة ومنها يأمرك أن تعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس نعوذ بالله من شر السحرة والكهان ومن كيدهم ومكرهم وسحرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‘yan uwana masu albarka mu ta yau za ta tattauna ne a kan wani ciwo ko cuta wanda ya shiga cikin al'ummar musulmi ya yi kane-kane ya mamaye ko'ina ciwo ne da yake da ɗaɗɗe da can akwai shi yanzu ma kuma akwai shi ciwo ne da duk al'ummar da ya shiga cikinta zai tafiye musu da imani zai lalata kyawawan ɗabi'unsu zai ɓarnatar da dukiyoyinsu duk abin alkhairi wannan ciwon uwa zai tafi da shi duk wani abin sharri wannan ciwon zai mara balale da shi ya kuma kawo shi cikin al'ummar musulmi ciwo ne da Allah maɗaukakin sarki ya wasafa mai shi cewa idan ya mutu a kansa ba shi da kowane irin rabo a lahira Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu ‘yan uwa wannan ciwo ba wani ciwo ba ne face sihiri da tsafi da duba da duk wani abin da yake da alaƙa da wannan ‘yan uwa sihiri babbar cuta ce cuta ce da ake amfani da ita wajen kashe ɗan adam ko a haukata shi a raba shi da hankalinsa ko a raba shi da iyalinsa ko a raba shi da masoyinsa ko a lalata masa dukiyarsa ko a raba tsakanin masoyi da masoyi duk wani sharri da bala'i matuƙar bokaye suna wanzuwa a cikin al'ummar musulmi za a ci gaba da samunsa dukkanin zaman lafiya dukkanin sulhu da zaman lafiya matuƙar akwai bokaye a cikin al'ummar musulmi yan uwa zai ƙaura daga cikin mutane yan uwa bokanci da ɗaɗɗan al'amari ne an fara shi tun lokaci mai tsayi asali shaiɗanun aljanu suka fara koyar da bokanci zuwa ga yahudawa tun zamanin annabi sulaiman alaihi salam babban malami ibn qudama al-maqdisi a cikin littafinsa al-mughni Allah ya masa rahama yake cewa abin da ake cewa sihiri shine uqadun wa ruqan wani kulle-kulle ne wa kalamun da wasu zantuttuka ya takallamu bihi sahir wanda shi boka yake yin zance da su aw yaktubahu ko kuma ya rubuta su a wani abin rubutu ko kyalle ko wani dutse ko wani abu na musamman da suke rubutu a jikinsa aw ya'malu shay'an ko kuma ya aikata wani abu aiki na musamman da zai yi sai dai kuma yu'athiru fi badnil mashur wannan aikin da yayi na kulle-kulle ko na tofe-tofe ko na rubuce-rubuce yi tasiri a jikin wanda aka aka wasir au qalbahu zai tasiri a zuciyarsa au aqalahu ko kuma zai tasiri a hankalin shi wanda aka yi wa asirin min ghairi mubasharatin mal ibn qudama yace ba tare da shi bokan ya taba ganin wanda ya wasihirin ba a jikinsa yana can wata duniyar shi yana wata duniyar tsara an kai mai sunansa an ce ana so a yi masa kaza ana so a kashe shi ko a cutar da shi ko a raba ta da mijinta ko a raba shi da matarsa a kore shi daga kasuwa ko a yi a kuciya ko kan zai buƙaci wani abu ne kawai daga cikin abin da shi mara lafiyar ko kuma wanda ake so a cutar yake amfani da shi kaza nasa a kawo min kaza nasa da zarar yayi rubuce rubuce a cikin wannan abin ko yayi tofe tofe ko yayi kulumbotansa a cikin su da taimakon shedanin aljanu shi kenan duk inda wanda ake so a yi wa asirin yake wannan asirin zai je tasiri a kansa idan kisa ne nan take zai faɗi mutu idan hauka ne ke fahimtar abin da ake fahimta zai haukaci nan zai ji baya san zama garin ya fita da garin ya wajen sai daga cikin aikin boka yake na yan uwa malam ibn qudama ya ci gaba da cewa sihiri yana da hakika tabbas ne idan aka yi shi yana yin tasiri daga cikin sihiri akwai sihirin da ake kashe mutum daga ciki akwai wanda yake sa mutum rashin lafiya daga ciki akwai wanda ake wa namiji ya kasa saduwa da matarsa daga ciki akwai wanda ake wa mutum a raba shi da matarsa ko a raba shi da wani nasa wanda yake so na kusa da shi daga cikin sihiri akwai wanda ake a sanya kiyayya tsakanin masoya matsibinta wanda suke da suna tare ko da yaushe a sanya a yi sihiri don a raba su kowanne ya ji ba abin da yake ya tsana a duniya kamar dan uwansa wannan ɗaya daga cikin aikin sihiri kenan yan uwa daga cikin sihiri akwai sihirin kuma da ake a sanya soyayya tsakanin wani da wani da wani baya son wani miji baya son mata ko mata mata ba ta son miji a je a yi tsafi ko asiri ya kasance duk duniya ya ji ba wanda yake so ya gani sai ita ba wacce take so ta ba wanda take so ta gani sai shi ta yadda idan baya nan ko bata nan zai ji damuwa ko ta ji damuwa a cikin ranta ba sa iya rawa idan babu ɗayan su wannan aikin sihiri yan uwa mu sani cewa shi sihiri ko tsafi da muke gani abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya yadda ya kuma amince idan an yi zai iya yin tasiri kada ka ce ai kai baka yadda da bokaye ba tsafi ba ko an yi kai ba zai kama ka ba a'a sihiri da gaske ne kuma yana Abdul yake cewa daga cikin mazhabi na Ahlus Sunna wal Jama'a matafiyar su abinda suka yarda da shi suka tafi da suka tafi akan sa shine sihiri tabbataccen abu ne kuma yana da hakika yana da tasiri idan an yi shi yace hakika dukkanin ma'abota wanda ake kulla a wanda ake kullawa a warware da maganar su a addinace idan sun yi sun hada akan cewa sihiri idan an yi shi na yin tasiri sai saboda haka duk wanda ya saba musu yake ganin sihiri ba shi da tasiri ba za a dau maganarsa ba ba za a lura da maganarsa ba za a yi jifa da maganarsa al-hafidh al-hakabi yake cewa as-sihru haqqun shi sirri da kuke gani gaskiya ne tabbas ne hakika ne walahu ta'afirun kuma yana tasiri lakin ma qaddarahu al sai dai kuma tasirin sa kadai yana kasancewa ne da mai kaddarawa ya kaddara shine Allah madaukakin sarki wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah yadda za a yi boka ko mai sihiri ko dan duba ya iya cutar da kai a kowanne irin yanayi daga cikin yanayin cutarwa sai Allah madaukakin sarki ya ga dama shi sa ya tabbata a cikin hadisin bukhari daga uwar mumini da Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace akwai wani bayahude da ake kira da Bid ibn al-Asam al-Yahudi yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sihiri kuma sihirin ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi sihiri Allah subhanahu wataala ya kyala sihirin yayi tasiri akan annabin sai da sihiri bai tasiri akan ka ba tace tsira da aminci tsara a gare shi sai yayi abu gani bai yi ba yi abu ba sai ya rinka gani yayi malamai suka ce wancan mugun ne da a tabbata a gare shi a sai sihirin ya takaita akan sihirin da ake ce masa sihiru takhi shine mutum bai yi abu sai ya rinka gani yayi ko kuma yayi abu sai ya rinka ganin bai ba sihirin ya wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi da daddare ya kiyamul layli yayi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki da safe ta ikrar da Aisha ya ce zo ina gani Allah madaukakin sarki ya yaye min ya warware min halin da nake ce me ya faru ya rasulullah yace ai da na kwanta bacci na ga mala'iku mala'iku bi sun zo daya tsaya a daidai kafata daya kuma ina yan uwa kun san mafar tace kuma ta daya kalli dayan yace me yake damun mutumin yana nufin mutunci tsara tabbata a gare shi dayan ya kalli daya yace ai tsabba ake masa tsafi ake masa asiri ake masa waye masa asirin ɗaya mala'ikan ya ga masa shi David ibn al-Atam al-Yahudi wani sunansa annabdi yana ji sallallahu alaihi wasallam daga me aka masa sirin da tsafin ai daga a hudar itaciyar dabino da kuma gashin kan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi aka ɗauka da abin taje kai aka yi wannan kulle-kullen da ake sharrin nasati fil uqadi to irin wannan kullen ɗaya mala'ikan ya tambaye ɗaya na tsafin yake ya ce yana cikin wata rijiyar da ake cin da saka mala'ikun ɗaya gaya wa ɗaya cewa idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gaba shi ya karanta qul wallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas tsafin da asirin zai warware tsara tabbata a gare shi bayan ya tashi da safe ya karanta ma'awizat nan da nan wannan asirin da tsafin da aka masa ya warware ya tafi wannan rijiya ta zarwal aka je aka binciko wannan sirin ya ce saboda tsabar tasirin a duniya kai wallafe ne tsara tabbata a gare shi yace kirje tunda tsohuwar rijiya annahu dalu haka annahu ru'us shayatin saboda tsabar tasirin da asirin da tsafin yayi kuwa tsafi da asiri ne da ke zahiri idan aka yi shi yana yiwa shi sa kamar yadda ne bayani baya farkon wanda suka fara assasa asiri da tsafi su ne yahudawa da taimakon shaɗanin aljanu shi sa shari'ar musulunci kai tsaye ba ta yi wata wata ba ta kafartar da boka da mai tsafi da mai sihiri Allah maɗaukakin sarki ce wata ba kuma ta tilu shayatinu ala mulki Sulaiman falamma ja'ahum rasul lima ma'akum badha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wara'a zuhurihim wa ka'annahum la ya'lamun sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman falamma ja'ahum rasulun lokacin da manzo ya zo musu su suwa su Yahudawa musaddiqun lima ma'ahum yana gasgata abin da ya zo kafin sa na saƙon sauran annabawa da suka zo na ba fariqu min alladhina utul kitaba kitaballah wani sashi daga cikin yahudawa sai suka ɗauki saƙon annabi da littafin Allah suka yi jifa da su wara a zuhurihim a bayan bayan su ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ba su taɓa sanin sa ba tunda sun yi jifa da saƙon annabci me suka ɗauka wattaba'u ala mulki sulaiman sai suka rinka bibiyar abin da shaidanu ke karanta musu game da mulkin annabi sulaiman dan itikadin shaidanu a lokacin shine annabi Sulaiman alaihi salam ya mulki duniya ne tsafi da asiri wannan shine itikadin su annabi Sulaiman Allah madaukakin sarki ya sare masa mutane da aljanu da tsuntsaye hatta iska Allah Allah madaukakin sarki ya sare annabi Sulaiman fasakharna lahu ri'a riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asab washayatin kullu fanna'in ba annabi Sulaiman mulkin mutane da aljanu hatta iska Allah ya sari masa to sai da wannan mulkin da Allah ya ba annabi Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salam ya mulki duniya ne da tsafi da asiri sai sai kaji an kawo wani hatimi an ce ga hatimin annabi Sulaiman wannan zagin annabi Sulaiman alaihi salam kuwa wanda ya kawo wani hatimi ya ce da ke ɗanu suke faɗa na cewa annabi Sulaiman hadari ne yan uwa aqida ta mutunci kaje kana kana cewa ɗaya daga cikin annaban Allah ya tsafi to sai Allah madaukakin sarki cewa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman fa bai kafirta ba saboda bai yi tsafi ba bai yi asiri ba wa yatina kafaru sai dai shaydanin aljanu su ne suka kafir me yasa munan nasa mutane tsafi da bokanci da asiri wa alal malakaini bi babil harut wa marut Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana a wannan ayar ƙararar cewa a koyan asiri ko tsafi da koyar da shi da yinsa kafirci ne wanda a cikin ayar da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yake cewa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil haƙiƙa sun san cewa dukkanin wanda ya ƙoƙarin koyar sihiri ko ya koyar da shi ko ya aikata shi to ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da kowane irin rabo a lahira sannan a bace abin da ake nufi da halaka na wajen shine nasib ba shi da rabo duk mutumin da aka ce ba shi da kowane irin rabo a hira ina sa shine al-Hasan ibn Abdul Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yace abinda wannan ayat take nufi malahu fil akhirati min khalaq shine ay la dina lahu ba shi da addini duk mutumin da ba shi da addini menene shi kafiri ne saboda haka kai tsaye shari'ar musulunci wanda yake mai ko mai tsafi saboda ‘yan uwa akwai wani abu guda ɗaya duk mutumin da suka ji matsafi ko matsafi mai wasu ya Allah maɗaukakin sarki to ya aikata abin da ya kai shi zuwa ga kafirci saboda dole ne sai ya nemi kusancin shedanin aljanu wani za su sharɗanta masa ya rinka faɗar kalaman da shi ma'anarsu ba cikin kalaman bautar da kansa yake aljanin bai sani ba daga cikin bokaye akwai wanda duk lokacin da yake so ya tsafi ko ya asiri ko kuma ya kirawo shaidanin aljanin da suke bokanci da shi sai yayi abubuwa na shirka ko abubuwan da suke a kwakwalwa ko tunani ba za su iya kawo mutum mai hankali ko musulmi zai iya yin su ba yan uwa daga ciki akwai wanda suke rubuta alkur'ani da jinin al'ada jinin haila na mata za a ɗauki alƙur'ani aya alƙur'ani a rinƙa rubuta ta da jinin haila ko jinin haihuwa wanda Allah cikin sarki ce kazanta ne najasa ne yas'alunaka anil mahid wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa atadilu ne najasa ne amma sai su dauki jinin haila sai su rinka rubuta alqur'ani da shi suke yin sallah babu alwala wallahi haka shaɗanin aljanin suke ƙawata musu suke umartar su matuƙar kuna so mai aiki da ku to wajibi ne ku yi sallah babu alwala gaba ɗaya duk sallah da babu alwala wani malima mai ya unguwarsa amma saboda bokanci yana sallah yana mutane yana jan mutane sallah babu alwala a tattare da shi yana faruwa da yawa yan uwa daga cikin bokaye akwai wanda aljanu suke umartar sa ya zauna gaba ɗaya a cikin janaba idan ya zama janaba to ba shi ba wankan janaba haka haka cikin janaba daga ciki akwai wanda ake tarkata sai ya tare da yarsa ta cikin ko bokanci da tsari babban abu ne da mutunci tun a baya sun yi maganganu masu yawa a kansa imam malik dan anas allah ya masa rahama yake cewa musulmi idan ya ci al'amarin sihiri aka tabbata ya yi sihiri to ba za a nemi ya tuba kashe shi kawai za a yi matsan hambali ce da ya riga ya sihiri ya riga ya kafirtar zihirin nan da ya sawa'un an kashe shi ma ko ba a kashe shi ba wannan sihirin kaɗai da ya aikata ya zama kafiri ya kafirta da haka hanifa shi na halakarwa hallakarwa na tsira da aminci a gare shi da sihiri da shirka yawan juna mutumin da ko mai sihiri ba ma ka yi ba shiga je wajensa annabi ta dukkanin wanda ya tashi je wajen boka ko ɗan duba tambaye shi wani abu ya kuma bashi ya yadda ya zo ya amfani da shi a Muhammadi cewa abin da aka sauka da annan Muhammad sallallahu alaihi cewa abin da aka sauka da annan Muhammad to ina zai bi kenan ayin wa Allah kiyaye mu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare yace wanda kuma ya je wajen boka addini wannan abin abu tabbata a gare shi ce za a karɓa ta kwana arba'in ba da ake nufi ba zai sallah ba dole sai yayi amma sai yayi sallah kwana arba'in Allah mutum ya je ba yadda ba ya istighfari kaɗai bai isa ba an maka punishment na rashin karɓar sallah ka ta kwana arba'in ba ni ba shi ba shi ba ni na yi baran-baran da shi ta kwashe kayansa da sun faɗa da kuma wanda ya camfi autu tsuyira laha ko kuma aka masa camfi ya yarda auta da ya je bokanci hinala ko kuma aka masa bokanci auta tsafi au sihirala ko kuma ya je wajen boka ya masa tsafi ko da amince tsara tabbata a gare shi ce babu shi babu shi mutum ba ƙar akwai wallahi yan uwa ba za a taɓa samun da ba za a taɓa daina kisan kai ba ba za a taɓa daina fasikanci ba ba za a taɓa daina barnatar da dukiya ba duk abin da ka sani ba za a taɓa daina ba na abin da bai dace akwai abin da ake ce musu maqasidu shari'a shari'a musulunci ta zo ne don ta kare su ta zo don ta ba da kariya wanda yake na rai addini dukiya babu abin da sihiri yake la- fara lalata makaran farko kamar addini ina mutumin da za a ce je wajen boka ba ma bokan ba kansa shi babu annabi tsira da aminci tsara tabbata addini in ya dawo daga baya tuba bokaye suke ba da instruction cewa a je a yanko wani abu na bangaren jikin mutum ta nawa aka kwakulewa ido nawa tashi masu rema makabarta ake zuwa a tau don abin da kashe-kashen da ake yankuwa wallahi galibi daga cikin su suna da alaka da mai tsaki ku ji an ce a gari ana ta neman yara ana rasawa me ake da su yan uwa mafi asiri rayukan mutane ba za su tsira ba ya shafi hankali akwai abin da yake lalata hankalin mutane kamar bokaye mutane a haukata na kurciya nawa aka haukata mutum da hankalinsa a ji a masa tsafi ya haukace shi da iyalinsa a kai shi can wata duniya saboda neman duniya kalla abin da ya shafi cinci daga cikin abin da tsafi yake lalatawa kan mutu- akwai akwai mutunci nawa ne yan uwa aka samu mutum ya je wajen boka an sashi an ce sai ya je ya kwanta da namiji zai samu biyan bukatarsa nawa wani a cikin sai ya je ya yi zina da mahaifiyarsa wani da yarsa ta cikin sa abin da yake bukata nawa aka samu bokaye wanda suke suke suke kwanciya da matan aure nawa ne adadi a nan garin kwanakin bayan shekarun da suka gabata aka samu wani boka da azumi da azumi kamar karfin hali ba tukar hafa ta cewa shi azumin sa ya kai mutum yana nan fatafa amma shi azumin sa azumin sa ne kada amma wallahi fasikanci ba zai kawo ga an ji aki an killace shi ana shigar da matan mutane ciki ɗakin nan idan mutum ya je idan mara lafiya ta je tana buƙatar wani abu daga ita sai wannan bokan a ciki babu wani su kadai sun addinin musulunci na makasar da shari'a bokanci ya lalata su ya tafiyar da su matuƙar akwai bokanci a cikin al'umma ba za a taɓa samun zama ba dole al'umma sai sun tashi yaƙi a gurgurzuwa ce daga cikin alamun guje shi na suna zuwa ɗan boka bane abubuwan sai su rinka cewa anya ko wannan abin ni ban yadda ba kamar akwai wani daga cikin waɗannan alamun ka guje shi yan uwa daga jina kokarin sanar da kai cewa sunanka kaza ga abin da kuma an ce ne suka ɗauka za a ganta ko a gaban da aka sace? Allah maɗaukin sarki. Duk wani abu cewa ai abinka da ya ɓata da kai boka ne. Haka ‘yan cikin ɓangarorin jikin mara lafiya. Lafiya, ko warin takalminsa, ko gasa ta haka nan duk wanda ya baka wani abu ya ce ka je kai haka kusurwa a wata kusurwa da wannan abokanci ne yan waka da kai su nuna cewa da zati ko sai mace ta tube sun mata wanka duk mutumin iyayen mata su da imani ko kaɗan babu abin da suke bukata sai duki da kuma fasikanci da ke kuwa akwai kama da ka ‘yan uwan mutane ta akan haka mutane su wurin kuɗi ba hankali shi ne kuwa ya fi so da kake gani kake so ba bai je ya gina irinsu ba ba kuɗi shi ba